بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا الأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عضن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له نفادا هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغسل ميثاق وآخر من شكله أزواجا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون النار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 25 ga wata na Shawwal hijira shekara 1445 wanda ya dace da uku ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu darasinmu da ya gabata muna cikin sota sad mun tsaya aya ta arba'in da biyu in sha Allah za mu tashi aya ta arba'in da uku cikin wannan sura sota sad kayan na kwayan tambayoyi na farko ya ce iya so ya gane faɗar Allah subhanahu wa ta'ala la yamassu illa al-mutahharun dan ya ji wani malami ko a radio ya magana ba a taɓa alƙur'ani sai da arwalla kuma na san ya kawo wannan aya ya wannan aya tana da ma'ana da dama a wajen malamai magabata asali dai ta zo cikin alƙur'ani allah na magana akan magana cikin nawaƙi'a allah na magana akan matsayin alƙur'ani innahu da ƙur'anun karim fi kitabin makanun la ya masu illal mutaharu wannan aya ta zo tana bayanin matsayin alkur'ani innahu la qur'anun karim qur'ani mana wani abin karantawa ne mai karamci mai kima fi kitabin makanun cikin wani tayi tsararre mana ɗan mafus sai aka ce la ya masu illal mutaharu ba mai shafar shi sai masu tsarki to wannan kalma da farko inda malamai ke magana kan wannan aya ba ta hukumta hana kaɗa ƙur'ani a ce dole yadda alwallah dalilin su na farko idan muka dibi zahirin ayar a yi magana kan alƙur'ani innahu da ƙur'anun karim wani abin karantawa ne mai karanci fi kitabin makanun cikin littayin tsararre la masu illar mutaharun ba mai shawashi sai masu tsarki to wannan wajen malamai na nawo lagwa akan larabci suna ce addamir yaje da akabul muzakku kaidatul larabci aka yi magana aka nuna damiri iya komawa wanda aka ambata da kusa misali a Hausa na shaba da wannan misali kace da Isa da Zaidu da Ahmadu sun shigo sai na bige shi haka mutum na shiru da isa da zai da mutum shigo ne na bige shi ke ɗaya ka bige to a larabci an ka gane waye ka bige ƙa'ida ta larabci ce waye a ƙarshe amara ya ƙarshe ko da zaidu da amaru da da zaidu da amaru saka shi da da baka ta da zai waye ne shi na ku da ƙarshen ne yana ce da zaidu isa da amaru suka shigo na bige shi to ƙarin larabci ya ji ba waye a ƙarshe shi ka bige to akan wannan ka'ida ta larabci tun da ana yi magana shi alƙur'ani abin karantawa ne mai karanci a cikin littafin tsarraide ba mai shafon shi waya ƙashe kitabun makaru ke wannan littafin tsarraide dole mafuz shi ne na musulun kawo a zahir wani tsarin wani ayi ta wannan kenan bakar suka ce kenan a nan ba hujja bace ba san ma magana suna magana kan alƙur'ani kuma mun doka akan wani doka akan sabar ne ba don shi ne da aikin safarar kiranin barara ma'anar mafus wannan ba na biyu suka sallama iya ni alƙur'ani a ajiye ƙur'ani ake ni lamasu lamta ba ni ne matsaki to da ake da mata haruna ta aka yi arwallah kun ta ka matsaki kurin daga janaba a daga menene nan ma bai kusa cewa ya da arwallah sai domin fahara misali annabi sallallahu alaihi wasallama sun gama da Abu Huraira a cikin gari gari na Madina suna tare da zan an jama zan ya gaba da abu abu da ya sun bata shi ba san da mutum abu ya haka muna tare kun san da ba magana ya ce ya rasulullah da lokacin da muka gamu da kai ina da janaba ne ni kuma ina kin ina kyamar gamuwa tiya da kai da janaba ita ya ba huraiya al'amuna la yajuz inna mar mushkil najasun ke mummuni bai zama da ke tsahiri ke mummuni tsahiri ne mummuni wala abu da ma'anawiya da janaba kaga wani shata kenan mummuni to kai ake tsahara na ne kenan musulmi kenan banda kawo ne ta manzo Allah ke hanawa kai bulagoro da alqur'ani zuwa kasar mushrikai ko wannan magana kenan wai wannan an doka qur'ani ne to idan ka doka ka ajiye magana kuma ta maganar magana magana kenan janaba ka ba ka wannan ba iyawa da janaba da kana sai wa ala kulli halin kamar da da karanci na al'autar haka kamar nuna albani irin su wannan littayin na sana'ani na sabbin salam shari bulugun mara haka amma na taifin halin sun kama ganu da yawa ta fi kasar sun sabi manganu malamai mai ƙarfin magana ba madogara a kan wannan aya a hana taɓa ƙwar'an ne da a wannan babu ba ta wani hukumta illa kamar da suka mashi da albani ma ta sana'ani da sabbin kuma azam suna sun man shokani suna ga baratun asaliya mai baratun asaliya saboda jin ta hata ruwaya da ta zo ta yi baka babin shahaku abin a arwala ya kaza kaza ba ɗaya birce mai inganci ɓangaren ruwaya dalilin zai kawo maka ba a taɓa ƙur'ani haimi arwala ba ruwa ɗaya mai inganci a wajen malaman hadisi wanda shi ne magana kenan akan haka kenan kace sun ce baratun asaliya tun da asali ba wani nasi da ya zo yana ce haimi arwala kenan ba mai hana a cikin ta kama yawan duna bayan suna magana a kan wajibcin arwallah amma cewa kowa ya rada abin da ya yi a yi arwallah kana bukatar taba babu arwallah babu hani da allah barka manzan allah da tabbata balle yawan balle mai karatu wanda za a ban karatu wannan da ke rashin arwallah bai sa wanda ke da magana mai ƙari magana ta mai haila ita ce take da ƙwalibata da goyon baya san ba damar ta ɗauka amma ita kanta magana karantawa a ka fatisun aisha na kalmar bukari kan haka yake karantawa aka daban ne da doka doka ake magana amma wanda yake da harda ko da harda ko min janaba iya da ma karanta a wata ruwa wani cikin cikin imam bukari kenan aka sa albani cikin imam shukani sai bin hakan za ka haka ba matsala kan wani alamuhimmi dai qur'ani inda arwala ya yi ma baka da arwala ka bukata ka saka ka doka babu laifi insha Allah Allahu a'lam sai mai magana kan zakatul fitr da aka yi wai za ka ba da garin rogo ba kan dariya ba ko ko hukuncin shi hukuncin garin rogo hamma in yi tsada da rura ne in yi tsada da rura ake garin rogo wani wannan kowa da gaskiya na garin rogo abinci ne sun ta kai shi kuna kuta har baladi duk abincin da ake shi a gari gaba da za a ci za a zaka da mutunci kuma kaka ɗauka wai wa abu ne mai ana kasa fa tsaro a shi gaugawar aiki eh shaf shaf ne shi gurin eh amma ba wani abu ne mai ana ba tsaro gaskiya ba abu ne mai ana ba gaskiya zakka shi mata zakka ko kuwa an kai awa awa aiki ai ba abinci bane ba zakka tsaro rogo ta zakka tsaro kenan kuwa abinci ne in ka bada ka bada zakar fitar gurin Allah Allah amsa gurin sai mai magana alƙunutu za a yi alƙunutu da hausa ɗan wa masala alƙunutu a alƙunutu ta yau da kullum da manzala ya karanta da hasan bin ali ta wuce wannan ka yi da ta zo amma matsala ta taso a gari ko a doma liman bai larabci ba kuma liman zai rarrace ba don ya rarrace ya rarrace ko ya san rarrace ga limanci ya san rarrace ko limami ya san qur'ani da kyau ya san kira da ya san akam amma bai tsara da rarrace kuma shi ne liman ana bukata addu'a gare ba abin da hana da hausa shi Allah ka hore mana Allah ka yamala Allah ka kauda mu musiba Allah ka zakon kai da ba wani matsala ku ko Allah kun amin amin an ba ruwa da kace an cewa yanda ake addu'a sallah sujada da wata hausa babu wanda sana ya kuwa ne kullum magana mutane suna magana kamar da gaske sai ka ana ta hama kuma cewa bunne addu'a hausa bai sallah sai ka rikishi mallan a naka wani sai ka fitar su su magabata abin suke magana balle mai wasan sadi shi ya magana da ta wata na duwa da ajamiya da kadar da arabiya shi abin da ke yi su mata ma a lokacin shi ma suna cewa ku jawo ku jawo ba ba yin ma to a san da ma maganar su ta suka yi an karhanta an karhanta da kaka ta karhanci ba haramci bane kuma ce ba sallah ba suka ce aiki addu'a da wani hausa ba larabci ba idan suka yi da kadar da arabiya me ke larabci kaga su ma kaka mana fikin kansu ba su ce wani ke larabci ba ta suka yi wani ke larabci aiki da wani harshe larabci ba kai ba kai larabcin ba larabci na kwanin gurgurin larabci na fiya ba kai wajen wani manzan a yi ka jama kanka ba lai eh bana ma alheri da yaba kina kun ka haka an hata kama kai wala bala ya komi bala ya komi Allah rahmar rasulullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرًا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب
ina ga ƙarshen karatunmu mun yi bayani akan mas'alar annabi ayyubu mun yi bayani akan cewa bayan ya samu jarrabawa ruwa ingantatta ta rishin iya da karewar dukiya bayan akwai ta da rishin lafiya duk wanda kusa ya kaurace mishi da matan da komi sauran mace guda wadda ta yi saura tare da shi ita ma dai ƙarshe wanda zama ga bayani a gaba da malaman tafsiri ke kawowa na dalilin da aka ce zai bige ta wannan da ta nemi sai da gashinta don ta samu abinci abinci sai da muhimmi da wata ruwa sai ɓangaren inganci na wacin jarabawa ta tsawon a wani hali da ya zama shekara ɗaya bayan ɗaya shekara goma sha takwas cikin wannan jarabawa ta rashin lahiya kuma allah na ganin shi kuma annabi ne manzo na allah a wannan hali to wannan bayani da ya gabata cewa bayan an ƙare lokaci ya yi allah mai umarni na haza mu tasir baridun masharab sai ga sha'aita mu wannan ruwa ya kullo da ƙasar shi aka ce wannan abun da za ka yi wanka ne ka sha isha wannan ruwa kuma ya yi wanka mata na dawowa da ta bar shi ta kame abinci ya ta samu wani mutum sabo ful wanda ba mijinta ba ta ce ina na bawan allah ina wannan bawan allah ayub shi nake nema mijina ya ce shi ne cika samu ta ce a kaka zaune ne bawan allah mara lahiya ayub nake nema na dai ƙarshe ta gano da mijin ne allah ɗauke wani bala'i wanda suka gamu da shi tsawon wannan shekaru sha takwas shi ne allah ne yake cewa wa hura lahu a halahu wa misalin ma allah ce mun mai kyauta ta iyalan shi wa misalahum ma'ahu da wasu kaman haka ce wasu tare da shi na menene da iya iya bakwai ko goma Allah ya lunka miliyan kudi dai ka kudi da bari ko an mai ruwan azurwa wurin da yake baka ta zinariya da yake baka ta ta sama wurin da yake shi aka mai ruwan azurwa ga tar zinariya da karin azurwa bayan ta samu lafiya yanzu kuma ɗaya ne alƙawar labarin Allah mai kyauta wannan ɗiyan da wasu kamansu kiran ɗiyan aka limka mai biyu wani malaman tafsiri na ganin iri a ɗiyan albarka samu wannan wani abu ne na Allah ce ya ba shi su da wasu daban haka da haka na suka ce ɗiyan ne Allah ya raya wanda kuma ba shi ɗiya da ba su ba wani ba wani gagara a kuma shi tafsirin magabata fata da haka na masani cewa ɗiyan ne Allah ya raya ya raya su nawa Allah ya raya haka shi ba su ba dai bane ba kenan abu nan Allah bai kuna kan komi kenan ɗiyan Allah ba shi ɗiyan na da kuma ya limka mashi Allah ce rahamatan minna kuma wannan abin da Allah ya mai wata rahama ce ta musamman daga Allah Allah ce daga wajen wa zikira da ulul albab kuma wa'azi ne ga masu hankali ka ɗauki darasi ina Allah ka jarraba bawa duk imanin Allah ya jarrabe ka baka ce don Allah mutum jarrabawa ka ce wani abu ya ma Allah kaza kaza kaza duk imanin Allah ya jarraba kada ka imani ta magana annaban Allah ko manzon Allah aka imani a maka shirin jarba da Allah mishi da abin da ke na duniya na nima Allah mishi babu kudin babu iyan babu lafiya kun ba fara da mashi kada ba ce zuka ta adda ma adda ma mutar da shiru ka ina kuma na ba haka mutane su ga shi da gaga Allah ba shi shi ta kusa kuma dan Allah magana ne ruwan shi wata darasi ne galgadi ne ga masu hankali yanzu Allah ce wa khudh bi yadika وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب
Allah ya ce wa Allah ya ce wa kun bi yadika dirsan fatar bi wala tahmas yanzu annan Allah ya ce ka dauki jimki da hannun garbi jimki na tsimingiya kai bugu da shi na malaman tafsiri na ce me ya kawo wannan magana wannan magana ta wakana ta cewa matar shi ta yi ta cire gashin tana da gashi da yawa ta tsaye da ransa kan abinci akan abin ya rantsuwa sai ya mata bulala ɗari ya mata bulala ɗari to yanzu da baiwa Allah mai imani ala ta cancanta a mata bulala wata zama da kai shekara sha wani abu duk sun wata zafarka kuma a samu laifin a mata gashi Allah bai rama ne shi ko ya rantsuwa ce sai ya mata bulala ɗari to ga ta ga matsayin wani baiwar Allah ga yanzu sha wani da shi kuma in Allah ka nima nima ta kuma kuma mata mata gudanar da ni to Allah bai rama Allah sai ta yanzu abin da za a yi ka gama tsimin giya kamar abin cin da binu guda ɗari wuri guda sai ka bige ta da shi an ƙare shi kenan kuka guda an zai guda ɗari ko guda ɗari ya jamata amma a zama guda shi kenan har aka mata ta matar hama ta Allah a da kenan kai riki dan jimki na tsimin giya fatar bi kai bige ta da shi wala ta'anas kakkare rantsuwarka bugatar kai da ka kaga girman baka fara baka fara kuma ya sarki shi ke kuma ka dawo mata a mata sarki kenan Allah ce inna wajadnahu sabiran mun samu ayu ba wani mai hakuri ni'mal abd innahu awwab Allah ke ban shi ma da daga wannan bawa bawa ne mai komawa zuwa ga Allah annabi ayu wani shi ne karshen wannan kissa ta annabi Allah ayu ba min ta annabi Sulaiman wani shi darasi ne na yadda Allah ke jaraba bayan shi wanne mai jaraba kamar Allah ke cewa wa nubluukum bi sharri wal khair fitna wa la turja'un Allah ce muna jaraba ku Allah ya jaraba wa ce bi sharri wal khair ana mai jaraba wa sharri insha Allah iya bala'i ina jaraba kuma ka bil khair Allah yana kuma min halin Allah ya maka jaraba da ni'ima da jaraba wa ce iya wa ka ci iya wa ka ci ba gidi annabi Sulaiman me yace lokacin da ya nema a hada shi na magana Bilkis a yi tambaya mai ya tiri da arshi ya tabbata da musulmi wa zai zo mun da kada kayan su zo ya da ta kada su tuni na jini ana ta kafi kabla ta kuma mutane can a firin cikin da wada wani ya ce ni zan zo ma da wannan gadan ka yi da kusa daga wannan wurin naka ka yi da tashi daga abin kuma ce wani alai da ɗauyin amini kuma ina da ƙarfin kawo shi kuma amina amina nan mu bari taɓa komi kenan ga amana ga ƙarfi zai kashi ganin exact yadda yake amma akwai wanda kan shi a wurin arzikin arzikin domin mila kitab ana cika bi gaba da an cika da kitab can wani ya ce kai to shi ya taɓa lokaci ne ma ta hana tashi kuma kutubu ku duba yawan da ya san kudus ya san yaman a yau kilo dubu ne kilo dubu ne dubu ne ne amma ya ce zai kayi shi a kiba shi ta biyu zan kama shi a kiba talar ne kai an ji wani an tashi ko yanzu a kashi kuma abu ne ba hari bane ba iya hari ko ne sai ga gado ba abin da hira ba za a yi jaraba a iya hudi falama ala musu ƙar'in zau iya ganin iya hudu ga gana gaban shi قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أعمى yace wannan sunan ya gano ni jaraba ce yace wannan abun da ka fada wani irin wannan fada mutum wannan mutane ba ta baiwa yace wannan aljanni maka hidima aljanni sai a ce ba shi ba ba ba da shi aljannin a mutanen Allah ba wani ilimi ne su suna ba a mutanen kina kowa ne a kokomin a fadar ya ce wannan iya daga cikin fazalar ubangiji na don ya jarabe idan zan kasu zan godiya ko zan kasu wannan shine kake in Allah ya jarrabawa ka shi wata mai jarrabawa da mulki da dukiya da kodi aka mai jarraba kuma jarrabawa ce da a gari ya gode ko ya gode ko ko ya mutunce kina Allah na ma bawa jarraba da kun kaga ce da Allah jarraba da bala da ba sanka ne ba sanka yake amma ya jarraba dan ya kara maka daraja haka wannan Allah Allah Allah ya ba bayi jarraba ko gurgurun imanin haka daga ce kuma na ce mun da aka yi kowa ba da yi alambiya su aka suka wajen ba annabawa na kai ba a shirin da bala a cikin alambiya sun amsar fara amsar ana su aka yi jarabawa ma to kenan kun da wajen ana gwamnati jarabawa mutum babbar imani shi na ganin karkar ɗauka jarabawa allah bai san ka ne ka yi jiburi ka yi haƙuri ka san kana cikin jarabawa ne ta ta ta da khairin ce ka yi hankali kaka butulce jin daɗi maka yawa ka shiga wani ma abu a daban in bala'in ne rashin lafiya kaka ce a Allah bai suna ne ba ko ne Allah ne shi ne wani Allah shi ma nan Allah ya bi kashe ne ya ce ni'mal abdu innahu awwab malin da wannan bawa bawa ne mai koma zuwa ga Allah annabi ayyuki ci gaba واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار na'am Allah ya ce wa tukur ibadana Allah subhanahu wa ta'ala ba manzon shi umarni kuma ka ambata mutananka wasu bayin wasu bayi masu kima a wajen Allah ko ba ko ba Allah masu bayi da musamman yace Ibrahim da Ishaq da Yaqub Ibrahim shine ba ma annaba gaba daya an ce ba aka ce Ishaq dan Ibrahim shi kuma yaƙub ɗan ishaƙa ne wanda dukkan annabawan banu isra'il sun mutu daga ƙasan annabi yaƙub shi ne ma ake cewa isra'il ke sunan yaƙub na isra'il ta banu isra'il ba na ɗan yaƙub kaga shi kuma kai shi kuma tsaye jikan ibrahim da sana wanda cewa don an wani labari sai annabi dawud kin suleiman kin ne ilyas kin ne zakariya kin ne isa kai shi gaba don an wani labarin su duk mai suna cikin banu isra'ila ɗiyan yaƙubu ne bayan an ba ibrahim da sahab aka ba shi yaƙubu kuma an ce na fila ƙarin fadala ta allah yan wa wannan gida ne mai kima wanda cewa duk annabawan allah baiwa da allah ba a ibrahim salamu a can baya gaba ya gabata ya bar mutane shi gaba shi ne hormon annabin allah da ya ji zana addini ya bar dangi wa ɗani uwaye da komi ƙasa ma gaba duka bai bar su gaba ɗaya ya labashe wata zuriya wanda har tashi kiyama ana magana su isa shi da annabi ke ba labarin cewa da aka annabi tambaya waye khairun nas waye da mun kima annabi ta yusuf in abu ne na digirin na daraja ta silsila ba kamar ba kamar yusuf yace shine annabi dan annabi jika annabi ta taɓa kunnin annabi kashi annabi ne baban shi yaƙo annabi ne kakai shi saka annabi ne kuma shi saka ɗan ibrahim ne wani shi mutum kisa ake ta yawon ita face ce face ke ya babanta annabi ɗanta annabi wanta annabi ko bikinta jikanta annabi duka ranar ne wannan akwai cikin tarihi da birkis a cikin da ya tabbata wadda ake gabar magana akwai edward yusuf edward yusuf ya yi yakuci wadda aka armawa wannan ayyubu ita ce ilkita in ya tabbata da babu nasu da ƙwar'ani ko suna tabbata amma a tarihi ita ce ake ambata na da layya na da layya da layya wanda suna ta da layya suna da layya suna ta ya ce domin ita ana cewa zai iya kunci ko suna zo sun tana da miji annabin Allah ayu ɗanta zulkifil ɗan ɗan ayyuba ne kuma ga yayin su yusuf annabawa yusuf annaba annabi haka kaga ne uban annabi kakanta annabi da jika sa jika ce kuma ta ibrahim shi ne ta aka wani sunan ake ta yawo da magana ta wata ce kaza ita kaza kaza ita ce da layyatin kiran sa an amma ce ita ta bata in abin amma a tarihi haka yake ake magana bir da suke ta cikin tarihi Allahu alam shi dai yana cikin mai sassaka kyakkyawar duniya annabi yusuf ne wannan karantar da kai ‘yan wani su ba annabawa ne abin da manin shi hujjar shi da kace annabawa ne sun yi kisa ya ce kuma an cewa halin annabawa ya taɓa ma halin annabawa abin da ‘yan wani su suka yi akwai cin amana akwai neman kisa akwai wazara akwai abin da yawa suka yi wanda kai wata ya annabi ya gaba da kace ɗan duniya ya gaba ya gyara an ma zama gyara wuri ba da mutum ya zama ɗan duniya gaba ya lalace wajen wajen annabi Allah ba haka ba ne annaba daman gyara wuri wannan ɗan wasu wasu masu laifi ne kuma su yi laifi su tuba ka kuma da gawar musu shi ke nan akwai ala su ba da ban suke su wannan cikin zuwa ya kuma ma ɗan wasu wannan gaskiya kuma ya ha ana adam ta yi su kaɗai ayi ya ɗari ba ko ya sanawa ba ba sun kuɗa ne amma an fita nuna su suna ɗaya ne an zama allah yusuf haka inda har an gabawa ne ya ce ɗan wasu ma na shi kaɗai ga musu silsila ta ɗan annabi shi ka annabi kaza kaza shi annabi to wannan shi ne dai Allah ce ka amata ka amata wannan bayi nawa Ibrahim da Ishaqa da Yaqub ulul aidi wal absar wannan duka suna da ƙarfin ibadar Allah Allah ba su kuzari ƙarfi wajen ibada kana yabo ne na wajen ibadar Allah duk da nan wani zama suna yawan ibadar Allah wal absar wanda ba su basira kan addini shi ta gaba inna khalaqnahu bi khalqi dhikr dar Allah ce wa'annan bayi nawa na zaɓe su da wata ɗabi'a kyakkyawa ta zikirin da zikirin da cikin tafsirka tana iya cewa ma'ana an ba su yawan ambatan maganar aljanna ambatan aljanna kira kullum kira su kan aljanna da ai gidan aljanna lahira na aljanna wannan shine cikin tafsiri da aka kawo kan wata ruwaya a ce suna wa mutane gargadi kan lamarin lahira da alaba Allah ya ce wa innahum indana lamin mustaqin al-akhyar kuma wa'annan bayi suna a wajen mu kai Allah suna matsayi a wajen Allah suna matsayi a wajen mu cikin zakoku yayin bayi Allah da basu kuma ya hita su bayi ya hita su kuma wata kuma Isma'il wal Yasa واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار bayan waɗannan uku kuma ka ambata mutanen ka wasu bayina na ƙwarai sama'il da aliyasa da dalkifin ismail sama'il cikin da ibrahim sama'il da aliyasa da dalkifin wani annaba wani allah ambace su ba ma siris a cikin ƙurani ba ma kisa su aliyasa wanda shi sama da ta ƙurani ta da ibrahim ko amma aliyasa da dalkifin tabbatar da kisa cikin Qur'ani Allah ta yi labarin su dewa amma Allah ba da kuma zannin Allah ne Allah ya ce wa kullu min akhu duka wayannan suna cikin wanda Allah ya zaba hiyayin bayin alkhair sa cikin hiyayin bayin Allah ta gaba hadha dhikr wa inna lil muttaqina la husna ma'aba jannati 'adnin مفتحة لهم الأبواب نعم لك هذا ذكر imana ne wannan abin da ke gabanka mana alƙur'ani da gargadi wacce abin da ya gabata na ayoyin da gabata an yi kamar zaman tunatarwa ne gabayi zaɓin da ka sanar da kai da ka ce wa inna lil muttaqina husna ma'a lalle bayi masu tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma nan mun ci gaba masu bayan Allah da ya zaɓa Ibrahim Ishaq Yaqub Isma'il Alisa da Jibril ko kaga ɗauka wani suke nan ne a'a Allah ya wata koma wannan koma kowa ne ya shiga ta bayan ta annabta duk mai tsoron Allah wa inna lil muttaqin la husn ma'am duk tabbas duk bawa mai tsoron Allah Allah ta iya da kyakkyawar makoma a wajen Allah wannan kowa ce abu da kowa alama kyakkyawar makoma yota makoma ce kyakkyawa ce jannata adam mufattahatan lahum al-abwa wani aljanna ka san aljanna an yi bayani su yan wuta kayan su zo kowa tana rige halama dawowa fitara ya sun zo ake buɗa buk zai wuta ma za a bigi zuwa su kuma yana janna san ba kuna karamci iya zawa dama na jira shi ko a buɗe kullum ya shiga kullum kai tsaye kullum ya shiga kullum Allah bude wani shiga kenan kowa kenan koyon ke suna koyon aljanna suna cikin aljannar zama wanda an bude musu ƙogohi muttaki'ina fiha متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب na'am Allah ya ce muttaki'ina fiha to da Allah ya kama aljanna molewar aljanna sai kama mana muttaki'in muttaki'in wannan alama ce ta hutawa ta mai nutsuwa cikin jin daɗi don kishin gine alama ta ta cin- ta hutawa ta kwanciyar hankali in kana so ka mutum labarin da ke da mugun labarin zama zai wallahi mai mai zarura mai kishin gine kashe da baka duk mai zarura mai matsala bai shi bai kishin gine ba ba ba- ba na shi bai kishin gine kishin gine na masu shakatawa ne masu nutsuwa ne a cikin hankali amma kana kara labarin ban da zaka ya zama mai kace ya ya gyara zama eh yan aljanna muttaqiin suna kishin gine فيها أسكنة الجنة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب نامون هاي الجنة سنة كيشن كده سنة أودا أكام دول كامر مري دول أبو شعب سنة كوشة سنة لا أكامس من هناك تكاكنا الجنة تكيشن دابنتا باب وهذا suna kishin gide kuma da kuma kawai kamun kaza kamun kaza kamun kaza kamun kaza irin duk abin da kake so za ka yi oda sai kuma ta yaka maka ka gana kan wani wani da kita da kita wani turmi da kita ya ce wai ai aljanna da ka sha a kuncin ka cika ka sha a kuncin ka kamar kumburi a kumburi ne da wani gashi gashi cikin na kamar kamar da ba ci ake kawo ake ka ci a tire tire ma iri iri na zinariya na azurwa iri iri ana yawo na kama haka za a yi ci ake a sha a more Allah kai malariya ya ce suna order duk abin da yake na marmari da dukkan abin abin sha masu yawa iri iri kaga nan an ci sana order wani ne ce maka kutufu hadaniya akwai lokacin da kuma a wai ba sun oda ba a incin iya jikin ɗan shi da bina ne inabin ne gwaiwace mangoron ne rumancin ne inabin ne ko mene ne kana kwance kun zai askwai ka mika lokaci lokaci ku zai yake da shi tun fuwa daniya ba wahala fiye da kaso ko a yi oda ko ka cira ɗan ka ci sabu fresh da ka saba yi fiye da kaso gurin bayan wannan jin daɗin kuma Allah ce
وعندهم قاصرات الطرف أتراب
ɗan wako a duniya an ci an sha an mawar da mai saura Eh, sai ya gida ko Allah ce wa indahu ya aljanna suna da kasiratu tarf matan nan suka ganin kowa ba ba ta ganin kowa ya kai aka ka ka yanzu a tere ma ta san amurka ta san rasha a tere ma duk ta san mutu wajen kuwa ta san shugaban amurka ta san dole yan duniya ta san a tere ma a ita mutum kowa mai kai eh wani mutum sa ba ta san kowa ba a sa ta tsara ba ta ganin kowa ne kai mutum kowa Eh, ba kowa ya kai kowa eh Allah kai masa yace kuma yace yace atrab kuma sa'annin juna ne wa kawai ba atraba babu wani tashi ka tafi tsuwa ta kusa kariya ka dauko nan wani tashi ka tafi ka dauko shekara goma sha biyar wani tashi ka tafi ka dauko shekara ishirin a duka atrab duka sa'annin juna ne wa kawai ba atraba eh budurwoyi ne kuma sa'annin juna daidai ba tsohuwa ba yarinya shekaru daidai za a basu a tarab Allah ce haza هذا ما توعدون ليوم الحساب
Allah ce haza ma tu'aduna li yawmil hisab wannan morewa Allah ce abinda aka yi alƙawali ne a gobe ranar hisabi haka yanzu aka ce duniya a nan al'amur huna wani hisabu huna a nan aiki aiki kurin gobe kiyama sakamakon abin da aka yi ne a nan ake lissahi a can cewa almunafin da yake cewa labarin cewa da yake cewa allah gobe kiyama ba wani abin da kuka yi ne abin da kuka yi ne za a ƙididdige abin da kai ne in ka ga alkhairi abin da ka aikata ne in ka ga sharri ka ka ji kwatanka innama hi a'malukum usiha lakum faman wajada khairan falyahamdillah kuma daga garka fara mun da rasul annabi ce haka Allah ban labari aikin da kuka yi ne ake lissafa kenan jan hankali ne a nan ake aiki don gobe kiyama a samu sakamakon aiki yace inna hada inna hadha la rizquna ma lahu min nafada
Allah ce hada inna hada la rizquna ma lahu min nafad wannan abin da aka ambato mana aljanna la rizquna ai arzikin mu ne Allah ya shirya ma ɗan aljanna wannan ni'ima kun malamin nafad abu ne wanda yake ba bai karewa Allah ta aqam gair majzuz wata kyauta ce wadda ba a yanki ba ta karewa lahum ajrun gair mamnun Allah sakamakon wanda ke ba a ci ayin ci dadin ya kare kuɗi sun kare in na duniya ka je gidan shakata ka zama waje ka je ka huta ka dawo kuɗi sun kare a dawo gida a can akulli ne Allah ta ukuluha da'in muziluha tilka kubal ladina taqaw wa qabl kafirin nar wannan shi ne ce komi aljanna kullin ne ba abin da ke yankewa komi ne ka samu ka samu wuta ake shiga a wuta amma tana kare eh komai kuma ba abin da ke yankewa a ce lokacin kaza lokacin kaza ya kare kaza kaza ko ma menene ba abin da ke lokaci da ba a ce wannan ai kaka ce wannan rani ne wanda mana ce a wannan kace man da yake ta gaban da Saudiya ba za ka je Saudiya ka ce a akwai zaka nema babu zamanin shi a na Saudiya ne komai akwai mangoro da wake danyi da busheshi da gujiya da kurka komai an gaji ka samu komai ka samu domin yan wani Allah ka arziki in a nan duniya nan ana damana can rani ake can ana ɗari wurin arziki duk abin da ake a duniya su kuma Allah ba su arziki za su kawo za kama duk duniya kullum akwai ɗari a wani wuri wani wuri akwai damana wani wuri akwai kaka wani akwai rani ke nasa shi kuma duk duniya ko ina kan oda an kaso su kullum ka samu a saudiya samu ba ka zaka abin a yanzu ba zamani shi a kai da kun je kuji maka kuji gurin ci gaba هذا وإن للطاغين لشر مآب
to yanzu mun ji mutane kwallo da sama lansu kuma dai ga wani shi ma sakamakon ne ya ce haza wannan galgadi ko wannan littafi wannan bayan da ya gabata amma fa wa inna littafin na sharra ma'abu su kuma masu ƙetare iyaka 'yan mun ga dama suna da sharrin makoma can wata wata wata wata za su wantar rusuwa da an tabbata da husna ma'abu da husna masu kunan sharrin ma'abu mafi mugun sharrin makoma mai makoma tasu jahannama جهنم يصلونها فبئس المهاد
Allah ce jahannama salaunaha wanda makoma tasu jahannama ce wadda kuma za su shiga wannan wuta fa bi'sa da mihad tur Allah waje da wannan shuhuda da suka makanta amma za ka ta ku aje ji bi'sa da mihad domin mutum shi ke shirya ma kanshi azabar Allah kai kawa kanka ba ku ce ka ba kai kuma kanka shirin me ya kasa ce shuhuda asali mutum yana shuhuda in ya dawo daga yawon ci kare ko ma kwanta huta shi kuma mutumin banza ya shirya ma kanshi azaba kamar zama shi huda ce kenan ya shirya ba kanshi ya kare rayuwar duniya kuma ya koma cikin azabar Allah sarka kenan wannan tur da irin wannan shi huda suka makan hada هذا فليذوقوه حميم وغساق
hada fal- wannan nau'in azaba da aka bada labari faluzuku za su ɗanɗan wannan azaba ta jahannama daga cikin azabar jahannama yace hamimu wa ghassaq ruwan zari kuma da nan ghassaq mun yi malamin tafsir suna fasara ta akan cewa sakarmako ruwan mugunya da ke zuba daga cikin yan wuta za a kare a basu su suna kawo magana kaman bala'in sanyi na jaura ba magana mai kare ta malamin tafsiri cewa nau'in abin da ke zuba daga cikin yan wuta shine abincinsu an san ruwan zahir kuma ana zubawa yana narke abin da ke ciki kuma ba a mutuwa ya ce wannan nauyin azaba na ruwan zayi da wannan mikin ruwan miki na ‘yan wuta wa akhar min shakli
وآخر من شكله أزواج ‘yan wani an ambata mana maganar ruwan zayi maganar wannan sakamako ya ce wa akhar akwai ma wata azabar daban min shakalihi wani nau'in azabar kusan irin wani kare suka da azabar azuwa iri iri ce daban-daban wannan wata ce aka gaya mana da sunan amin da tsatsa akwai wasu azabar daban-daban irin wannan
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار na Allah subhanahu wa ta'ala ya ba labarin halin ɗan wuta suna cikin wuta na Allah ya ba labarin halin wanda suke ciki kasan wuta fojin ne a tura wannan kullum ana gabatar da jagorori ɗan farko a kan ‘yan baya yanzu ka batar da ku jagororin mata su Allah ke turawa kuma ya kama biyar daga baya haka tsarin abu ke an turo wannan kuma sai a kawo wannan ya da cikin masu kullum كلما دخلت الملكة كلما ها كلما كلما دخل
أختها لعنت لا لا تنتبه لو تنتبه تشجع لو تنتبه أفرقوا لو تنتبه تشجع أفرقوا شو نفس الغبانة أختها هي تسكين ما وتن تورقوا كنا كل يوم بقى شو تسكين ما يمرقوا حتى إذا تاركوا فيها جميعا wannan ya ce kenan to ana da jannan suna cikin halin shiga cikin wutan ne sai su tunkaro wasu tun- sun tunkaro za su shigo wajen su sai su ce ha za kawju muqtahim wa'annan gurgin ma su ma shigo da su sun za su shigo mu ne su ma za su shigo ne muqtahim ma'akum la marhaban bihim ba su mana ba mana ba ba su da dalilai ba su da dalilai babu dalilai gare su ba maraba domin innahum saluna wannan tawaga su ma dai wutar za su shiga irin wancan yan uwansu suna jin haka su ma yan bayan bayan sai su ce قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار sunan yan wannan baya za su mai da amsa ga yan farko da suke cewa la marhaban bihi za su ce qalu bal antum la marhaban ku ne ba ku da marhaban ku ne ba ku marhaban kuma sai mai da kanka ce marhaban a larabci ne marhaban marhaban asali kalmar labasin hannun ta in ka zo gida a ce marhaban bika mana komi ai- komi alwace komi mana komi a- alwace ba kumci haka nan gidan komi gaban gidanka gidan ta marhaban bika to nan gidan ba ku da marhaban kuma antum qaddamtumuhu lana wannan bala'in ku kamu shi ku ku kamu cikin bala'i ku wanda kenan abun wa Allah wadai dan ku ku kamu wannan gida ku ku dan jagorori na Allah sai ka ta wannan sai ka ake ta lokacin da aka shiga wuta ɗan farko suna shiga ɗan ba na shiga ɗan ba ta tsine mun san da Allah ta tsine mana ba haka ta yi gurin eh haka da suna kaza amma kaza ta karɓa Allah rabbana maka zama na azaba zuru azab azab na Allah dole ka wannan wurin Allah tsara na azaba haka azaba haka ka addu'a su ɗan bayan haka ka addu'a ga jagororin su rabbana inna atan hatina kubra muka ce rabbana ya Allah inna atan hatina kubra na hadunun sabila Allah mu mu shugaban jagororin Allah sabata da mu hanya Allah atim zibin azab Allah kam zibin bin azab yana suka riƙi neman Allah nimka ma ɗan warko azaba yanzu tabbas duk wanda ya ja wani akan bata haka ya tawo kafin sai kun shi ne majuna duk wanda ya ja wani akan bata a kiyama Allah sai gama ku a gama mabi da wanda yake bi ka gan shi ganka ku gan su da gan kai da su Allah wasu mutu Allah wani sai ka na ba kai ba da zama kai na ba kai ba ana gardama shi Allah ce kai nan ba ga dama an karewa sai gurin gaba daya kenan za su ce an tun qaddamtumuhu lana ku kuka kama wannan wuriwa fa bi isar qarar tur da irin wannan makoma to kama cikin ta wannan gidan wuta na kiran wa kenan ka nan kira ne ka yanda ba ki da gyara duk wanda ka ba akan bata haka za ta wuka duk wanda ka bi akan gaskiya ba la gobe kiyama ku tsina mu ka yanda ba ki mutum kwarin gyara lafiya kiyan to su kenan nan manyan kuma za su ce قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار yanzu ke ga zama biya qalu zan ta rabbana man qaddama lana hada fazidu azaban dhifan fi nar ada suka ya Allah nan sun roƙo Allah ya Allah duk wanda ya kama wannan gida kowa ne ne duk wanda ya kama wannan gida fazidu azaban dhifan Allah ka ƙara min ala azaba limki sama limki kaga nan suna da ga manyan su ko Allah ya ƙara ka ƙara min azaba limki sama limki kuma azaba ta wuta nan mabiya za su magana da jagorori wa ƙalu kan ganin gaggaba dai an kulle gaba ɗaya ga mutane a wuta wa ƙalu malana lana وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار
wa ƙalu malana lanara rijalan kunna na ujjum min ashara na kamar da tsarin hikimar Allah duk idan ka ganka a aljanna ka ga wannan gaba dube ne aboki ne dan uwa ne duk girman aljanna inda ya shiga zaka gudu to haka a wuta ma an ka- kana wuta Allah kiyaye ka ga wani wasu iya can to shi ne anan su yan wuta za su wanga su wanga ba su gaba wasu a duniya ana gwagwarmaya suna ce musu kahure suna ce ku kahure ko ya kawo da wani ko to da an waye gari da su a wuce dumudu amma da su gaba wasu a duniya da suke gada suna jayar suna cewa ɗan wuta da su wancan kin suna kawo ta duna ko wanda ke da yanzu ko shi ne za ta ce malana lanara rijalan ya aka yi ba mu gaba wasu mutane wani kuna na rudin ashirar muna ɗauka mutanen banza ne a duniya su ba mu gansa ba ya kai ba mu gansa ba ko kuma na ɗauka mutanen banza ne kuma gama wuta kuma su gansa ba za su ce to wannan attakhadnahum sukhriyan am la ta'lamu absar to wai dama mutanen kware ne muna musu iskili ne mutanen kware ne kenan ko ko idan mu ne binan su ba ya kamata su gansu suna neman su gansu ba tabbas da ta kenan masu imani ne masu ke duniya wurin masu yawa masu imani iskili masu kan kware ta iskili kuma ce kuma kaza kaza to ashe kai ne da kake bin iskilin kai ne mutum banza wani haka za da duk mai bin gaskiya kitabu wa sunna da mai ce akwai mutum gargajiya haka za yi wani wata shaka mai ce abu ƙur'an suna annabi da mai ce abu gargajiya wadda kakanu wannan haka za yi na lankunan kamar wadda kakanu a kai kuma ga allah kamar da nau kanu ka shiga duk za a kama ba su ganka ba iya mun kuɗi iya bilin kuɗi ma za a kama musu wani ba suna can aljanna yan uwan hattana aljanna allah ce ka ci makaranta cikin safat wanda wani ana cikin morewa ana cikin ci da sha da ta kaɗin ni kana ne ƙarin ina da wani aboki ma wanda a duniya iya ce mani kai yanzu ka imani akwai ta alƙar zaka zaka za iya ma da zuba na shi ba da ce halatu mu talle ko za mu talle ka ina huta sun suna aljanna can maka ne suna cikin shagali zai ta wani wani abu wani mugun aboki wasu suna kaddama duniya ne ma mai da shigar kan kan mata sai ce zai zama kashi ba hukunan a duniya ana rubuta da kuma dalila sai su leƙa Allah ce farawa sai su wani ciki kuma duk girman wuta Allah sai ya gwada mai wannan abokin nashi a tsakiyar jahim ya ce wani kankan ya ce laula ne da bai kudin ni ma an ba dan ba Allah mu rama da ina can tare da kai kai kake cewa ba wani da zaka to ni ba kashi ba ga kai kai ta ce man gardama a mutu ba mutuwa ba wani kaza kaza kaza to ni ga mu dai ga ka mun san abin da Allah mana zaka tsauri ga mu cikin ni'ima sai ga cikin cikin wahala ni ma da ce nayi in ba da Allah ne wa ni ma da ina tare da kai kake nan Allah ya gaba ma kowa kowa to nake su yan wuta ya saka mamaki ba mu ga suwar su wani ba muna shin muna a duniya mutanen kwarai da kinta suke suke ne ko ku idan mu ne a yanzu bai gansu ba a suna can aljanna su suna wuta ne kwar idan suna da kan gansu Allah ce inna zalika إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Allah ya ce cikin zalika wannan abin da zai wakana tsakanin ‘yan wuta da za su nemi wasu bayan Allah na kwarai da suke ma izgiri a duniya ga su a cikin gaggamo-gamo za su gaba su ga wancan su za su zuwa tsammaninsu wancan su ne mutanen banza wanda za su shiga wuta kai kashi abin ya yi juye ashe su ne ‘yan wutan kuma su ga wancan ba za su ga lafiya to Allah ce wannan haka wannan tattaunawa tsakanin ɗan wuta haka za su tsakanin junansu za su gano da kuransu wanda suke ma izgilin a duniya mutanen ƙware ne su da gaske haka wannan shi ne gaskiyar ta hasun ahalin na jajjayayyar za ku tattaunawa ta ɗan wuta allah sabu mu cikinta sannan gina aljanna na gina kamata mu ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته